أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mun gode wa Allah madaukin sarki da isa muka kammala wannan maulidi namu na kwana uku alhamdulillah mun yi shi lafiya mun kammala lafiya kuma da abin da yake da hidima a cikinsa Allah ya hore mana yi wannan ba wani abu bane himma ce wuce kuma Allah ya karba ayyukan saboda bisharar da muka da muka ji to alhamdulillah to da haka za mu ci gaba a wannan littafi namu na mugwayatul mustafidi da inda muka tsaya inda mana yake cewa ثم قال رحمه الله صلى ما لم يملك المريد يبقى انا سوى هنا مدنا ما اكن تاريخ شيخ الجاري في وحدة القرآن في سبع سنين عن شيخه العالم في الدين المتين وحفظ وبشد جنيادة القرآن هنا أنشي كرابطي يا عدة قرآن أور ما لم ينسى شيء ينسى ما لم نما أبو سرق ودع الدين من قرفي إذا حفظ القرآن استظهره وإذا عدة شيء والمراد أبو الله يكني بهذا القرآن برواية نافع wato wannan karatun mabuɗe wanda ya za ta je da shi shudda jami'a haddace al-ƙur'an wa ƙaunuhu da yake fi sabi isinin a cikin shekara bakwai yuri da abin da mala yake nufi da sabi isinin na mabaina min umri ya ɗan shekara bakwai shudda jami'a haddace al-ƙur'an ba fa ya sauke ba ya haddace وبه تظهر المزيه da wannan abu ba daraja ga shuddan take bayyana ila ma tuqihi ibaratun nazim bi zahiriha sabana abinda mai muritul murid yake a yake baya yake nunawa a zahiri wata bi fi zalika zahir ibarati ibaratu jawahir maani wato ne wannan waka ya ba abin da yazo ne a cikin littafin jawahir maani ففي كليهما تسامح ظاهر دكان سو abinda wannan malami wannan waka ya faɗa da misalan ma'ani ya faɗa ya faɗa akwai tasamihi wato wanda yake bayyana ne idza sabitu dan abin da yake fada da ba zahiri ma abin da sabanin abin da yake zahirin su wa ibarat sahibi lami yake shi kuma ne lamiya shi yadda yake ibara sai ce asaf ita ce mafi inganci wa awfaqu ita ce mafi dacewa wa asrahu ita ce mafi bayyana ونفسه قال لامية اللي شكما يبقى أكاشو الزاني يتي وقد حفظ القرآن سابع حجة مجيدا مجيدا أي طفل بدأ طفلا يتحقيق أشد الزاني هذه القرآن يا خلش كرابطي مجيدا هنا لكوتة حدث ورحدة كتشاوة مجيدا هنا كما أبن كرم ما ayya ɗifilin yace ma makin yaro kamar irin shojani da irin wannan shekaru a ce ya haddace alkur'ani ya bayyana mafla wato wato yana ma'i wato tafsashe a ce yaro a irin wannan shekaru a ce gashi ya haddace qur'ani to wannan abu ne wanda yake ya abu ne wanda yake na daraja da shojani kuma akwai hadisi annabi dama da yake cewa عجب ربك من شاب ليس له سبوة ubangijinka yana mamakin saurayi wanda ba ya da ƙuruciya kaga wanda aka ce ya haddace alkurani ba ya sauke bai na ɗan shekara bakwai a yi kaga ba magana wasa a cikin rayuwa ba ƙuruciya irin wasan yaran da ake yanzu a irin wani zamanin namu sai yaro ya shekara bakwai ma za a ce a fashi primary school to shi jirgin ya haddace ƙur'ani a ɗan shekara bakwai ka san wannan abin ba na wasa ba hadda kuma nagartacciya ba wani wannan ya isa karama ga shi jirgin kuma yana daga cikin karama shi ma da shi ibrahim ya nema a zamaninsa kuma allah ya mai falkad alam hibza kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim Akshe Ibrahim ce, Allah, ina roƙonka sanya hadda Ƙur'ani a zamani na ya zama na ya sauwaka ga shi nan ko ina makarantun ta hafi ana ta koyar duk wannan karamu shehu jami shehu ibrahim addu'a shehu ibrahim masallatan juma'a ko ina duk addu'a shehu ibrahim Allah ya wata tsuru fi kullil bilad masajidi ka yawaita dukkan masa jawami ka yawaita dukkan masallatan juma'a a cikin garuruwa ga sunan sai ka tada gari da kamar irin nan a ce masallaci ɗaya ne na juma'a a gari tun nan ake zuwa yanzu mu mu kanmu nan masallatan mu na juma'a a nan gudanar da to wannan duk addu'a shi Ibrahim to haka bayan Allah to ita yuridu abin da yake nabi annahu radiyallahu anhu shud jana bi al-Qur'an al-azim ta'abi hujjati ay fi sabi hujjati min min shidadi umrihi ya haddace al-Qur'ani daga cikin shekaru bakwai ne shekarun haihuwarsa وقوله في البيت اللامية عندما أبدا ما لا يفعلكم عبيت اللامية ديش مجيدا بضم الميم مجيدا من العجادة وشوتك يا شوتك هذا أي حفظا جيدا هذا كتاوى ومجيدا بفتحها ديش كما مجيدا بفتح الميم شيكما من المجادة وتو da yana daga wato kyautata kyau والطفل العوان بالكسر الطفل wato ayya tiflin ayya tiflin wato tiflin din nan al'awar da kasar da ay sagiru karamin yaro wa thani lil fati qabla bada qabla shi kuma umana wa an'im wato wanda ke mai taushi fabana laka ya bayyana gare ka anna ta'bir al-laniyati wato yadda mai ilani ya yi ya fassara bi tabi'in jaddin asrahu bil murad shine mafi bayyana manufa min ta'birin nazili daga abin da mai mai muridi wala fiya ma musamman ma ma qarinat qawli ayya qiblin ma makin wannan yaro fa ta'ammalu ka lura da wannan magana ta ilaniya musufan kana mai adalci na'am yace eh kadu qala za iya cewa إن في من قول الناظم في سبع سنين وتوافق القرآن في سبع سنين في إلنا بمعنى اللام لسبع سنين لشكروا بكم أي لسبع بناء على ما نقول فهر الرازي عن بعض النحاة من أنها تعاقبها في مثل هذا وتو لا في تنابه إن وين معنا وتنكذا كذا أنا مثل في سبع سنين لسبع سنين احنا بعد معنى الله اي لسبع بناء على ما نقول انها تعطي مثلها فيقال انا رأيتها على ربي خرجت لعشر بقينا نايت فيها نافتا دقوانا بقوي لسك رجي وبالليل كوكما اشي نارا ناتفل بالليل بعدنا نتفل بالليل wato li ashirin li ashirin bakina wato fi ashirin bakina wa bil layli na yi tafiya fi layli wa fi shahr ramadan matsalar da misali fahimta amar ba'u wal lamu wa fi ana ana iya amfani da lam da ba da fi a cikin irin wannan wurare wani da izin sannan yushbihu yayi kama an yi tabadar min kalamin nazim huna al murad so abinda malamin yake nufi kina anan wallahu alam Allah shi ne masani والشيخ أبن ذاك التوى شيخي يجي عن شيخه تقدم معناه معنى شيء تاجبات اللغة اللغة وعرفا لكما أبعاد على هذا وشرعا والمراد هنا أبن ذاك التوى الشيخ أنا الشيخ التعليمي واتو مالمي من كرم شيء نكرم تد علمي والعالم مالمي كما هذا أكت عالم عن شيخه العالم عالم إن يتي وصف له صفة تشيخ الناس وزي ذي الدين المتين ليتي ذي بمعنى صاحب ما أبو الدين والدين أبن ذاك شيء الدين يطلق في اللغة اللغة أنك أنت الدين أنا أنا با أنا بارز أنا فقصني على معاني بك جمعانوني كثيرة ما سيوا أنصبها بالمقام أما أبن ذاك أولا مقعيد بك مغانا أمك أنت الدين أبن ذاك نفسي الإسلام مسلمتي wal'ibadatu da ibada wa ba'atu da bin Allah wa tauhidi da kaɗai da Allah to da kan kan ce addini ana nufin al-islam ko ana nufin al-ibada ko ana nufin al-ta'a ko ana nufin at-tauhid wal mati mati kuma da ya faɗa dan ziddin al-mati yace wasfu lid-dini wato sifa ta addini addini ne karbi yana ruko mai ruko ga addini ne karbi wa huwa min matuna kakaruma ai saluba wato ya yi tsauri ya yi ƙarfi wal muradu abin da ake nufi ziddi ne salbi ai alqawi mai riko da addinin addinin mai ƙarfi ya kulu to abin da malai ke faɗa a wannan baiti wa hadda shaykh radiyallahu anhu alquran alazim min riwayat nafi to da ya haddace alqurani yanzu daga riwayat nafi وقد بلغ من سنه العام السابع يا كيش ترى بكر وذلك بقراءته على شيخ رضي العميد سيد محمد بن حمو التجاري دا حدث القرآن أولا ولنا مالبي شغبا محمد حمو شنو شنو مالبو شو جانا القرآن الموصول بال- بالعلم والدين المتين وان دا كثم انتاني دا علمي دا رقو دا الدين القلبي yace walam yusammi an-nazim rahimahullah ta'ala hadha ash-shaykh min murad al-murid bi an bashkuna malam shud jana awaqa saba wa kana min haqqi an yusammihi yace ya kamata a ce ya faɗa sunansa amma kawai sai ce sai kawai ya faɗi kawai cewa shehi kawai wa hafiz al-qur'ana fi sab'i sinin an shaykhihi al-alim ziddin al-mati wa ay shehi bai faɗa ba yace ya kamata a ce malam ya faɗi sunan ne wanda ma shud jana ya hadda al-qur'ani a wurinsa لأن ذلك وظيفته دان aikin ne wannan waka ne ya faɗi sunansa la wazifatu share ba ba aiki ne na mai sharri ba shi ne waka ce kamata ya faɗi sunan malamin shi da a waka sa wa qasama fi jawahir ma'ani a cikin littafin jawahir ma'ani an ambaci malamin shi da alqur'ani wa Allahu bi shaykhi yasbanta ila cewa shaykhi ne al-alim masani al-ustaz malami wa zakara har a cikin jawahir ma'ani ya bada labari annahu qara'a هو أي هذا الشيء شيء وأن شيء محمد حمو شيء شيء شو جانا أبراني يا يكرتو على شيء سيدي إيسا بوقاز المضاوي التجاني شما يشيكم يا يكرتو أو جوانا مالبي قال مباد الأباري وكان رجلا صالحا شي كانتا إيسا بوقاز إنا ما متني وان ليكنا كيركي مشهورا بالولاية وان دا شهرة جوا وكان معذبا للسيان يقول داراني بكريت عين ماضي أغرنسو شوش جاني وفي أنباد الأباري أنه شيء النمالمي رأى رب العزة في النوم يقع أبنجي أبجي وقرأ عليه القرآن يكرمت على القرآن يكرمت على الله القرآن برواية ورش دولنا رواية ورش من أوله إلى آخره تندك فربوع القرآن حفظ ذو آخر شيء فقال له تبارك وتعالى الله مدعو في سكيشي لشيء هكذا أنزل هكذا تفوق لشيء فأهرم وأنه ولي شوف جانه يكرمت وحصل على يده النفع في قراءة القرآن amfani na karatun Qur'ani ya tabbata a hannu ma'ana mutane da yawa sun amfani karatun Qur'ani a wurin wa kana wafatu shaykh shaykh radiyallahu anhu wato rasuwar shehun shehun jani Allah ya dada shi shine Isa bin Waqas nan ya rasu radiyallahu anhu sayyidi Muhammad bin Hamu al-mazkur ya rasu ne ama 62 wa 100 wa 1000 ya rasu hijira tana da shekara 1000 da ɗari ɗaya da sittin da biyu ka gani ko shehu jami an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin kaga shehu jami na ɗan shekara goma sha biyu kenan ya rasu sun makala rahimu Allah ta'ala sannan mai mulisul mulidi ya ci gaba da cewa wa ba'ada zai shagala bi da ulumi faja ala maghami da kalmafhumi wa hada fi sigari kasbar sabak fiha wa qutruhu ala zaka zaka shafaq أفتى ودرس وذلك على سجر سنه نعم ونازلا العادة idan mutum ya karatu a gudani ya sauke sai kuma ne sai kuma neman ilimi ma'arifatu ma ya tulo bi faru da aini to shi dan shi ma haka yi bayan ya haddace qur'ani kuma sai ya tafi neman ilimi ya shagalta da neman ilimi zahir na zahiri fa ja'ala al-ghamid kal mafhumi shaudani sai ilimin da yake mawuyaci sai mai da shi mai sauki ilimi mai sauki sai ya zama mai wuya sai ya zama mai sauki a wani shaudani wa hada fi sigari kasba sabak shaudani ya tsare karar rigaye a cikin yana cikin kurociyarsa tun yana yaro ya tsere wasu alfawolinsa wa kutsurihi wa kutsuru ala zalika tafas yankin shawar jami duk sun yi ittifaki a kan cewa ya tsere wa saurayinsa afta shawar jami tare da karin kananan shekarunsa ya ba da fatawa wadar rasa shawar jami ya karantar wa zalika ala shigar shirmihi duk wannan fa ya faru na bisa ga kankantar shekarun shawar jami na'am yace eh wa nazala shaut jani yayi munazala da malamai jayayya da malamai a kawo hujja aka ce ka ba yace a aka ba ne ya kawo hujja kuma ya rinjaye akan su duka yana da ɗan shekaru kaɗan kamar da zamu jin buɗa duka shaut jani yana ɗan shekara 21 ilimi na zahiri shaut jani ya gama da shi yana ɗan shekara bakwai ya haddace Qur'ani ya dan shekara 21 ya gagar mutanen zamaninsa ya buga da manyan malamai an ce ya kuma rinjaye an ce yana daga cikin irin wannan abin da ya faru wata ran wani mutum ya shiga cikin masallaci ya gama abin da yake a masallaci sai ya fita sai ya manta da jakarsa ta kuɗi bayan ya tafi ashe wanda ya bar jakar na akwai wani mutum kusa da shi bayan ya fita sai wannan mutum ya ɗauki wannan jaka ya ɓoye ta can an daɗe wannan mutum sai ya duba sai ya ga mai ga jaka sau sai tuno cewa ah ai ko wuri na ƙarshe da wasu na aji jakan nan a masallaci ne bari ya koma masallaci ya ya duba ko Allah zai sa ya ga jaka yana zuwa masallaci sai ya tadda wannan mutum yana ta duba duba ya duba can ya duba can sai ta malam yaya me ya faru ne sai ce wallahi wata zakata ce na ajiye a nan na zai duba wata iri ce kaza ce ne a ciki kuɗi ne wani iri ne kuɗin ya fara ya ɗauko da kayan ce ko ita ce wannan sai ce eh ita ce saboda jin daɗi shi wannan mutum sai ce kai kai dai ɗan aljanna ne in ko ba kai ba ɗan aljanna ba ne mata ta ta sabu shi kenan sai labari ya baza gari malaman gari suka ce a ai matan shi ta saku waye ya dan aljanna ai Allah kawai shi ya dan aljanna to mutum ya da anta matan ta saku in je wajen wannan malami a wannan gari sai ya faɗa sai a ce a mata ka ta saku in je wajen in je wajen wannan malami a wannan wata unguwa da abin da ya faru a ce a mata ka ta saku in je wajen duk inda ya je sai a ce a mata ta saku to ana nan aka ce sai shehu jani aka ce masa akwai wani wani malami a nan a wuri a unguwa kaza ka je wurin ka sai je wurin sai sai aka yi dai ga kaji kaji kariya da nake ciki ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga amma din malamai sun je sun ce wai mata ta ta ku sai ce a mata ku ba ta ku ba to mata ba ta ku ba ce ai magana ga ga ga wani malami ne wannan zai zo mun ce kaza shi ya ce kaza ta to ka san irin jima ta cakuɗe irin sa ta fada sai aka ta fada da aka tafi fada aka sa aka kira mu aka ce to aka kira duk malamai suka zo aka ce a kira wannan malamin da yake mata zuwa ta ciki ko da aka kira shi da malamin suka dauko manyan manyan da suka bai za a yi jayar shi da jan shi da jan ko da sarwan sai to riko jarmin sai do fada ya zauna kenan sai aka ce to sarki ya ce to gari a ce wannan malamin ga abin da ya ba mu labari wayannan malaman mu ga su duk abin da suka bada hukunci cewa matar shi ta ta fito amma an ce wai ka ce shi matar sa bata kuwa sai ce eh matar sa bata kuwa a matar sa bata kuwa eh ce a to ko da ka mana hujja yace kwarai kuwa to aka mana hujja a cikin alqur'ani akwai hujja ga kan ba ma ne sa ne ba ce a to ina hujja sai ce ai Allah ba shi ya faɗa cikin alqur'ani yace wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa'innar jannata je da ma'awa ba shin Allah ba shi ya faɗa ya ce duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa a ranar alkiyama ya hana zuciyarsa abin da take so waye ba ya son kuɗi mutumin na ya tsanci da kan ta kuɗi kuma yana son kuɗin amma ya san cewa kuɗin nan ba haƙinsa bane in ya ci ya ba wa mai kuɗi kuɗinsa na hannansa an hawa ya hana ransa ga abin da ransa yake so Allah ce fa innal jannata hiya al ma'awa aljanna ita ce makomar wanda yayi wannan saboda haka wannan mutum dan aljanna ne mata da bata saku ba sai kuma kowa ya shiru kaga ni mata da bata saku ba eh kuma aya ce ta alqur'ani ta tabbatar da wannan da irin wannan irin wayannan irin wannan an kanan dai cikin jawahirul ma'ani zaka ta ga irin wayannan wannan masalolin wanda shehu jani ya ja da malamai kuma ya rinjaye da su saboda haka shehu jani yana dan shekara 21 ya gama da ilimi na zahiri yace al-isharatu nuni bi za al-mubahi ilayhi da da yace wa ba'da za bayan wannan yace ila hibzihi radiyallahu ta'ala al-qur'ana fi sinn al-madhkur yana nuni zuwa ga shekarun shi da jarumin da ya dace al-qur'ani dinnan washtagala da yace kuma ba'da za ishtagala ishtagala din ne yake wa isti'alu min ash-shughli bi dhamm shughulu shughulu shughulun kai wa shi dhamma ghayn kamata كما تكون شغل بالضم وبضمتين يقول ممكن تقول شغل ضد الفراد فراد أو لا جاي إذا أيتي إن أكتر شغل أبن ديك بعضما بعضما كان أيتي تورشن أيتي جاك في شغل ويا شغل أيتي كوي إذا أيتي أنا ما أدني ما إلمي وشغل اشتغل به وشغل ايضا كعنية والعلوم جمع علم ليس بالعلوم ده علمي والمراد ابن الاجنبي هنا الفنون شيخ يعني شغل من فنون علمي من فقه علم فقه ولغة علم اللغة ونحو علم النحو ومنطق علم منطق وبيان علم البيان وغير ذلك ده من الفنون لك فنون والغامض ليس فجعل الغامضة abinda ake nufi da ghamid ai al-khafiyyu wanda yake boyayye min ghamada ka aqada gumudan idha khafiya wato abinda yake boyayye wa arada bihi wanda abinda malaki ne da shi ana at-ta'wil al-awisa wato mawiyati min al-masail al-ilmiya daga mas'alolin ilmi wa arada bil mafhum abinda yake nufi da mafhum kuma ja'ala al-ghamida kal mafhum abinda yake nufi da mafhum dinnan shine albadihi allazi la yataju fi ila ta'amul abin da baya neman wani hujja wa afta da yace wa afta wa darasa afta abin da yake afta min al-ifta'i min daga fatawa ne wa huwa fi urf al-fuqaha'i abin da yake ma in ka tafi shi sun ce afta al-ikhbar bi hukm al-shar'i shi zanina ba da fatawa da hukuncin hukuncin shari'a والمراد هنا من ذلك من الشيء أنه يعم الجواب عن سائر مسائل العلم فقها وغيره wato shujjan ya ba da fatawa ga mas'alolin fiqihu da kuma wanda ba ma na fiqihu ba wa tadris haka ne ko afta wa darasa abin da kai da tadris darasa ilma lin nasi ya karanta da muta ilimi mutane wa ilqa wa ilqa masailihi da ya jefa mas'alolin ilimi mufassaratun ila almutaallimina ya fassara wanda suke masu neman ilimi wa hadha da yake hadha ma'anahu ahraza ya taro والسبق محركا الخطر من جرما وهو ما يتراضى عليه المتسابقان abin da ake cewa sabak wato wani abu da masu gudu suke yin yarjejeniya da shi kama a kafa wani abu a can a ce to a sa dawakai su tafi da gudu wanda ya je ɗauki wannan abun to shi ne kowa san shi ne na farko to shi tijani ya taro wannan karan rigaye a malaman zamanin ta gaba kida وسبقته بالتشديد أي أخذت منه السبقة وتنيني رباشي ويقاب أيضا أنا تراجي معنا أعطيته إياه ناباشي قال العذوري وهذا من العضاد هذا كتشيوي ومن السبق قولهم هذا كتشيوي لقائهم دل الله دل الله أهرزا أصب السبق وتشي تارو كان لقائه وأصله يتعذل وأنهم كلمة أنهم كانوا ينصبون في حلة السباق kasabatan wato suna kafa wani wani kara ko wani itace a wurin gudu faman sadaka faman sabaka ilaiha wanda ya fara zuwa iqtala hajide tun bugo li ulama annahu sabiqu min ghairi nazai dan asan shine shine wanda ya riga kowa ba tare da jayya ba kuma kasura istibaru hatta uqlik alim mubarris sannan aka ci gaba da amfani da wannan kasabar sabak din ga dukkan wanda ya mubarara ya ya fice ya fice والضمير في فيها للعلوم ضمير اللي يبقى تكون فيها إن أنا مثل كلمي وقوله وقطره القطر معروف ينكي شاجة القطر والمراد أبن الله جنبي وأهل قطره مثل الزامن الشهر الزاني وهو من مجاز الحمس ونعم بفتحتين نعم وقد تكسر أكن أكن كسر نعم ونعام ايضا في غير ما هنا كلمه جواد كلمه تتامسى كبلا كما اتبعت كتي هل ذهب فلان كتي نعم وكما هل ذهب فلان كتي بلا الا انها نعم اي انها اي نعم ان تقال في جواب الايجاب ana ba ana faɗar da ne a wurin tabbatar da abu ana so ka tabbatar da abu zaka ce bala ko ka ce na'am hal ja'a fulan ka ce na'am ko kuma a'a la قال في المصباح نازله بالحرب منازلة ونزالا وتنازلا نزل كل واحد في مقابلة الآخر عمل لك مناظرة وتقوى الننس يا أسرك يا بر وولي تشاكي في مناظرة وأصله في الحرب أصله أن كلمة مناظرة أنا عم بميز هنا ياكي واستعمية المناظرة في العلم تأتي عم بميز كما مناظرة علم ياكي تناظره ويسوء في قوله ونازل ونزل أيضا كما في القاموس لا إذن ونازل ونزل زيارته على ما في المصباح عارف كده قبل دلوقتي في المصباح والمراد وقبل ده يجري عنه ناظر العلماء بالسجري منظر شو تجاري ياي مناظرة دم على من زمان انت وقع فسر وين بيت يشي يقول ما لنا بقى شو ان بيت وبعد بذي رضي الله عنه القرآن العظيم حفظا متقنا باي شوف جانا حدث على القرآن كيا حدا وتتكي كتاوا وعيو إياها على ظاهر قلبي يا حدث أذا أتشكمت يزا لسبع عوام مضين من عمره لشكروا بكر يسكوتي كرم على يوزا اشتغل بتعزيز فنون العلم الظاهر سيشار شكرا اشتغل لنمي علم ظاهري فرزك سأك عرض كاشفا من الملكة من دقيقه فيها أتشكنت أك عرض السامس على القسط الأكبر القسط الأكبر أك, أك عرض السامس ربوه بقى والحظ الوافر لربوت شككي التاج على الغامض العويس من مسائل تلك العلوم بما أوتيه من قوة الإدراك وغضارة العارضة كالبديه المفهوم سيد شوت جانا يا زما ilimi wanda yake mawuyaci ilimi wanda yake mai ya gane na sai da shi jana mai shi kamar wanda na baya da wannan waya wa hada bi wa hada bi dalika bain mu'asiri kasaba sab sibaq shirjan ya taro karar rigayayi tsakanin malaman zamaninsa haka ma a karabihi ulama kufri kamar inda malaman yanci shirjan shi suka faɗa haka wa waqa minhu alai al-ittifaq duk malaman yanki shirjan sun tabbatar da shirjan ya koyi dukkan malaman zamaninsa wa abdar radiyallahu anhu shirjan ya bada fatawa fi tilka sinni a wani yan shekaru kaɗan man istabtahu duk wanda ya zo ne ne shi fatawa yana ba shi fatawa fi sa'il ulum a cikin dukkan ilimai وأظهر بتدريسه لها ما خفي سرها المكنون شور زاني يا بين أبن ليقوين لدى سر علم وانديك أبن بويبا وناظر في ميادين المظاهر مضاع مناظرة أبطال الأقران شور زاني يا مناظرة يا بوغية يا جاية دوع الذي sadaukai a cikin na sau'insa a wannan lokaci faktasta fiha bi nasr al-wa'i واجتياز الرحال شيخ جان يزم يا سامي نصرة شي يريك توتا تإلمي أو أنه أرنسا باب ونك مسا سيزم هو القول قوله مغنى في أبن الشيء وقد النازم رحمه الله تعالى ما أنا أولنا بيتي يا قلنا أولنا عبياتي ما أشار إليه في جوال المعاني يا ينوني من إذا أبن الشيء في جوال المعاني لأنه رضي الله عنه شاشون الجانب عليه ينزل القرآن بها هذه القرآن اشتغل بطلب العلوم العقلية الأصولية والفروعية والعدبية يعطيك بدنا من علمنا أصول أصول الفقه ده علمنا فروع ده علمنا عذاب أثار أثر فيها حصل إذا مش واغمني شو غبا أشكنت وحصل أسرار معانيها يسامو أثر أثر معنى ونوع إن علمه ثم قال سنة يفتا قرأ على شيخ المذكور إيه sannan kuma a jawabin ma'ana aka ce bayan yayi wannan kuma yayi karatu a wurin shehin sannan da muka faɗa da muka gabatar da ambaton sa can dazu a fi kunun al-ilm fi kunun al-ilm a cikin zamanan zamanan zamanan bi baladi ya a cikin neman ilimi a yayi karatu a wurin shehin sa amma ya karanta muktasar al-khalil ya karanta ar-risala ya karanta muqaddamat ibn rushd ya karanta littafin ahadari kaga wannan dole ta kai masu albarka kaga duk bayan Allah sun yi ahadari na ishmawi risala izziya ibn rushd qurdabi zaka san da manyan manyan malaman sun yi shi wata shi ma ya karanta wannan wannan littafin a wurin wannan mai wannan malami na ثم تمادى في طلب العلم فان يذكر ان من علمه زمانا ونظامه ببلده اغرنسا فحصل من العلوم من تفاده من تفاده har ya ce wajen samu ilimin da aka amfani da shi فكان رضي الله عنه شجعا يا زما يدرسنا كويروا ويبكي ينا بعد فتوى ولو عجوزة أكوي أمسوش دعك مسا في فنون العلم علم ميدا فندما أبدا فيها يا كاية أتكي وعالا يا ميد أبوبوا فقال يا يا كواتر وحرر المعقول والمنقول يا ريريو قال أظنشون لك معقولي لون لك منقولي فأفادا شو تساني فائدة وذك- وذكر في الجامع ميزان يافع أنه قرأ على شيخ سيدي المبروك ابن بو ابن معافية التجاني المختصر يعني كانت موتسع وانا ما أورم وانا ما لدي بايا وانت شيء ما لدي مكتش دمك ولا وغيره دا- دا وننزع مما تقدم دا وان- دا قابل دا قواتا قال بباد الأبار يتي وتوفى سيدي المبروك وانا مش غبامي البركة يا رسول سنة ست وستين ومئة وعرض شكرا تدبو da ɗari ɗaya da sittin da shida kaga bayan shirya da shekara sha shida kenan intaha raji'u ka je ka duba wannan magana a wannan littafi faqad zakara fihi ya faɗa cikin wannan littafi maktasa bihi sayyidina abinda shugaban mu shautan yake bantu da shi min al-ulum daga ilimi wa ba'd ma azala lahu minha da irin ilimin da shautan ya samu min tariq al-wahab al-ilahi ta hanyar ta bangaren baiwar ubangiji banda wannan kuma da ya je ne والفتح الرباني علم da ya samu wanda yake na fatahi ne daga wurin ubangiji radiyallahu anhu abbahu Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da shi wa adamana duniyar wa ukhra Allah ya dawo mu da mu anan duniya da lahira fi hawzatihi ma wa cikin kewayen iyakar shi da amin ثم قال رحمه الله وسلم منجل المريد يتكب الاتباع ثم ارتقت ثم ارتقت همته العليا الى اتباع السادة الصوفية وجعل في طلب أهل الله آلة كل عابد أواه وعمره إهدى وعشرين سنة لله در أمه معها سنة يتي ثم ارتقت bayan duk wannan ilmai da shehu tijjani kuma ya samu sai himma shehu tijjani kuma ta hau hawa illatti ba isarati sufiya sai kuma ya kama neman sufaye ya neman wanda kuma zai ka sada alfada shi da Allah ya gama ilimi na zahiri duka to kuma sai ya tafi neman bayan Allah fajala shehu tijjani ya yawo fi talabi ahalillahi yana neman mutanen Allah sufaye wanda su sadu da shi ga Allah adatu kulli abidin awwaye kamar yadda yake al'ada ce ta dukkan wani mai ibada mai mai da lamarinsa ga Allah wa umruhu duk fa a wannan abu da shi da nake hidawa 20 sana ina dan shekara 21 lillahi darru umrihi ma'azana wato mamakin wato bubbugan nonon mahaifiyar shi da ya tabbata ga Allah ma ahsana mamakin kyau irin na shi da ne ya dan wannan shekaru kadan Allah ya bashi wa'ina abubuwa yace alhimmatul aliya abinda kike yin ma'ali al'azmul qawi wato niyya mai karfi kaza fil misbah al-munir haka da shi misbah waye inda sufiya abinda kike wato himma wurin su baye ibaratun wata fasara ce an quwwan nafsi karfin nafsu allati yaqau an al-infial wanda daga nan ne aiki yake aukuwa fi ba'd al-wajadati bi idhnillah a cikin wasu abubuwa da aka samar da izinin Allah yaquluna suna cewa fulanun ahala himmatahu ala kaza wato wane ya tafiyar da himmarsa da kaza fan fa'ala lahu sai abun ya tabbata bi iznillah ta'ala da izinin Allah ai bi qada'ihi da hukuncin Allah wa qudratihi da ikonsa fa idza sadaqa al-murid idan murid ya gaskiya fi iradatihi fi iradatihi a cikin nubansa takunu lahu himmatun jam'iyyatun la yaqumu laha shay'un indai mutun ya nufin abu to za ga yana da wata himma wacce take ba wani abu zai iya kare ta wato kare kare ta ba qalu suka ce hadal himmatu ita wannan himma ta jira fi qaumin min al muridin akan same ta a cikin wasu daga cikin muridai yaqtuluna biha man yasha'una suna kashe ma wanda suka so da himmar su لأن النفس لأن النفس إذا اجتمعت إذا تتترى أثرت في أجرام العالم ترى إن تأثير أجل مدى عالم كبعدها وأهواله da halayensa wala ya tasu alaiha shay'un ba wani abu da zai mata wuya inda himma to da kake so himma ita ce himmatu himmatu insan qahiratu ala jamil akwan himman mutum ake san duk abin da zaka yi kai ka zama mai himma kamar da muka faɗa shehu janan bai taɓa himmantuwa zai yi abu sai yayi in ya sa ransa zai abu sai yayi kuma in ya fara ba zai bari ba sai ya ga ƙarfi ya ƙara shi to haka ake so a zama komai zaka yi ka sa himma a ciki babu lalaci babu kasala قال ابن عباد ابن عباد رضي الله عنه الله يتي وهذه الهمم وما هي همة تكون للأولياء كرامات تكن زم كرامة وليي wani gare mu da wani wani gare mu kuma istidrada kuma wanda wasu kuma tana zama istidrada ga wani waliyi kamar wa sha'anul aini wa sahir kamar yadda sha'anul maye yake da mai sihiri shi ma in ya himmantu sai ya ga bayan abu kaza a gani ko himmar da yi akan abu an kawo masa wani abu ana so sai an gama da abu kaza ya tsaya ya himma sai ya ga abu to sai ga abun yayi hudu amma irin su wa'annan a wurin su istidraji ne Allah ya kenan haka ma mai sihiri shi ma in ya tsaya a kan abu yana so sai ya yi kaza sai ya ga bayan wannan abu to himmar sai za ta tsaya ya kai sai sai ya ga bayan wannan abu to amma ga irin su istidraji ne ga bayan Allah kuma karama yake da azan Allah min sharri ma Allah tsare mu daga sharrin maita da da sihiri abin ko akwai maita kar mutum ce ba maita akwai maita akwai maye gaskiya ne abin ko wa sihirin da fi sihirin wa ainun li aini haka shi Ibrahim ce Allah ka tsare da sharrin mai sihiri da maitar maye karka ce ba maye akwai maye karka ce ba mai sihiri akwai mai sihiri tunda ai falaki da nafi ai annaba aka yi sihiri aka saka masa da wannan ayoyi duk sanda ya karanta aya daya sai abin ya kwance duk sanda ya karanta daya sai abin ya kwance har zuwa ga ga yau da karshen ayoyi to da akwai sihiri akwai mai da karka ce babu ka je wani gari ma ba za ka ce ba kai ma baka saka ce ba mai ba za a nuna maka akwai mai yawwa akwai mai akwai kuma mai sihiri Allah ya tsare mana sharrin su to to sai mu tsaya nan saboda yake wasu sufiyatu ko magana a kansu tsaya biyu sai mu tsaya nan sai zai magana kan sufiya sadaka Allah ya tabbata mana alkhairi ya mun yi godiya kwarai matasa da wani suka taimaka mana kan wannan hidima Allah ka kamu da alkhairi an yi kokari kwarai da gaske kuma baƙi sun yaba kwarai da gaske dukkan su mun magana da su kowa ya yi munna ya yi farin ciki alhamdulillah kuma kamar dai da muka faɗa ne dai shi aikin shi shi ke wa kansa aiki babban abu dai ga ta mun magana himma in dai mun sa himma akan abu to Allah sai yayi abu in dai an sa himma ba a kasala sai ba a so a sa himma in ba aka sa himma abu kai kanka sai yanzu abin ya zo maka baka san ta inda zai zo ba to himma ka ita ce to komai aka sa himma zai yi kome aka sa yi ma zai yi alhamdulillah la ta sa yin wada kai wanda suka taimaka duka Allah saka mu zakari muna ci gaba da kwadaitarwa dai game da wannan account alhamdulillah ɗan kuma suna kullum za ga ana sassawa har ana sa to da haka ne kamar da muka faɗa in dukan mu da samu ba abin da ya samu sa mun gani mun rubuta mun san wanda ya baya ko duk wanda ya bayar mun sani to da haka Allah ya wadata mu wannan ita hidima da muka sata annabi ita ce babba idan muka ga wannan shi ma haka za mu ga wancan haka za mu duk abin da muke ba ma jin tsoro duk abin da muke so mu yi ba wai muke jin tsoro ba duk abin da muke so mu yi Allah zai mana eh albarka annabi Allah zai kawo mana shi a shi annabin ta inda duk abin yake zai kawo mana shi mu yi shi ba ba ba wani haufi ba jin tsoro kamar yadda muka yi wannan duk wanda ya zo ya zo ya ga wannan ya ga wannan zama namu da muka yi ai ba zai ce ba kuɗi ba ko ba zai ce ba mu da kuɗi ba to himma ce in aka himma a abu shi kenan yanzu wanda ya zo ga mu fesfes an fito fesfes ko ba yunwa ba doti ta bakin wani wani mafilatin an ce mun je garin su malamin tsaba ba barbar ne sai malamin tsaba ya kai mu wajen wani habiba a garin su wani mafilatin sai ya gama aka ce ai daga lagos suke wani ya ce mafilatin ne sai daga lagos suke ya kalle mu da ni da alai garba da umar na yayi muka je kalle mai sai babu yunwa ba kuma dotsi da ban babula da ni to duk wanda ya ga mu bai ga bai ga yunwa ba ko ko bai ga dotsi ba kuma bai ga babu ba sai da haka ba ba wani an bane kawai lutufi ne na shawtu jari da shi Ibrahim muna cikin lutufin sa duk wanda ya ga mu sai kan muna da kuɗi to lutufi ne na shawtu jari Allah ya ƙara mana wannan lutufi Allah ya buɗa mana harkokin Allah ya wadata mu albarka ne kowa abin a wurin neman abincinsa Allah ya masa buɗe duk wanda yake da buri ya taimaka wannan maulidin annabi Allah ya ba shi abin da zai Allah ya ba shi fiye ma da inda yake so albarka annabi sallallahu alaihi wasallam magabatan Allah gafarta musu Allah ya saka musu alkhairi fatiha salatul fatiha
فاتحة صلاة الفاتحة
صل على سيدنا محمد الفاتح استغنى بها ربنا الكثير وبرش التأثير وتبني عليه وسيرا لولينا وناظرنا يا ذا الجلال والإكرام لك الحمد لله رب العالمين sauran mutane ake ji ai mamaki mutanen shagam suke ba mutanen ake ji ba ai cewa suke kaga mutanen shagam nan da su suke da kuɗin